amma dai abin da take magana kalmu ake son mai koyi dama ma da wani mu zama masu kawai juna ba wanda za a dinga amfani da mu ya mutu da su dinga amfani da mu mu zama mu ne makamun da za mu dinga kar amfani da mu a kan wannan to saboda haka wannan shi ne wato za mu kula a shidda wa allah kufari da kuma ruhan ma'ulina mu daina zama masu su gudu masu guzuri koma in dan uwa yana wani abu da dai mu kuma wani da zagi sa wani da kansa a addu'a ake duk inda shi ne kusa Allah ya kashe shi a bada gudun mu kashe yadda alheri yake so ake a ga amma mutane ana ganin yana alheri da nake wai waye ai ba zai dore ba za ku ga karshen abin da yana ko ba musulunci ke da wannan ne kamata mu koyi shi a ciki da kudila kamar ta ila fahimtar da yake a cikin to to وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من يدخل السماء منهم طبعا من تبيدية وجهي لكن أشوي كلمة لكتفن نحو جيجا وتو معاني معاني الكلمة معاني الحروف حروف من حروف المعاني ita min tana da ma'anoni da yawa ina jin tana da ma'ana ta ke wajen goma sha akwai ibtidaiya a ciki akwai bayaniya wannan bayaniya ce bayani kurin Allah ya ce ake da shanin ba yana nufin waɗansu daga ciki ba ba waɗansu daga ciki ke yi ba a cikin sabon nan da waɗansu ban da waɗansu min ba ta bayaniya ba ce min bayaniya su ne da duk wanda ya karanta san harshen larabci zai ga wannan min ɗin bayaniya ce ba ta bayaniya ba ce akwai min ta bayaniya akwai min bayaniya akwai kuma min wanda ce bajin kamar yadda za ka zo a cikin addu'ar da annabi alaihi yake cewa in ka gidan da sallah la ilaha illallah wa la ilaha sharika lahu wa lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu yuhyi wa lahu yumiitu qadir lahu la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd minka min badaliyati la yanfa'u dhal jadd badalaka al-jadd shine ma'anar yi la yanfa'u dhal jadd minka badalaka al-jadd ɗauke Allah duk wani hajji da mutum ke da shi da nasibi in ka zanna Allah wani nasibi ba shi da amfani da zai in ka ga nasibin shi ya ba shi shi ne yan faɗo da rajadda minka ai badaluka shi ne ma'anar min badalu so da ka tana da ma'anar min da so da ka in wani yana da san waɗansu ake yi ba waɗansu ba to larabci ya ba da shi assalamu alaikum
wannan yake cewa ya halarci wani masallaci idan za ki kiran sallah an aka ga cewa ruwa ya yawa irin wannan na haɗa sallar nan in sun zo hayya ala salati ba ka ci hayya salati da ce kowa ya je gidansa ya sallah shi kaɗai wai sun ɗauki wancan hukunci ne na lokacin da aka dawo daga sulhu da biya annabi ya umarni da kowa ya sallarsa a cikin rimarsa ko miskin hukun koya hukuncin da ta yi
ta ai kasan fahimtar mutane a yanzu da yawa wannan wata wanda suke dara su za a tambaya ne suka dogara da shi suke wannan amma dai sallah tun rihali inda matsari wannan shari'a ce a lokaci a haka kafin suke ko da ka in za a yi kiran sallah dai mutum na ɗaukar kiran sallah da shari'a ta shi faɗa ai haka mutum ne ko kaya ce za ka yi yadda aka ce in ka idar da kiran sallar ta gama inda ake so kuma za ka sanar da za su bi ta ɗin markaci da jama'a inda ruwa ake kowa ya zauna a gidan sai sallar suke wanda suke iya ƙwarai masallaci su sai mai sallar da su mun gama su tafiya shi ke amma a zo sai ya ala sala a cire a kusa wannan nake da da in an tambaye su suna da wata makarata a shari'a shi kuma fahimta ce haka suka ɗau wancan ɗin suke amfani shi a nan shi da bai sani ba. to da ka ba da man yake musu kirshi a kan wanda ba san da su ba assalamu alaikum
wannan kusan shine da kake da sabo akwai wani ban Allah ya rubuta mai guda biyu amma ta biyu ba ta ba ta farkon cewa ki alga ta mana ashe dangi suna da hannu wajen taimakawa wajen yin da da'awa dangin mutum ko abu ko ɗan uwansa za su suna da hannu wajen taimaka masa wajen da da'awa kuma wannan
assalamu alaikum ai rahadu ke ai ba ce ne bikin farkon duniya ga annabi shu'aibu alaihi salamu ba da yazo yana kira me suka ce walau lara haɗuka na da jamnaka ba dan jama'a ka ba da mun jajjeje ka ai yan kowa da jama'a suna da amfani har yau kan gobe da haɗu suna da amfani da yawa wani abu da za ga mutum ya yi an kau da sai an tsare shi jama'a su ci in an taɓa shi an san abin da zai biyu wata dole a ai jama'a tana da amfani matuƙar gaske tana da matuƙar amfani dangi annabi alaihi da aka bare shi a shi'ab abi talib ai kaga da musulmin da zaman sun suka hada kai gaba daya suka kishi suka je suka zauna shekara uku suka mara masa baya saboda kabilar su ce banu hashim ana haka wato ma'anar dangi in kana so ka gane abin su mu ne ruwan san darajar zumunci mu ɗauka ɗan kwakwa shi da kuka shi da zumunci idan kana so ka gane wannan zai ka ɗauko zana ko gamba in ka ɗauko kuɗa ɗauke za ka yi alƙalami duk wanda ka ba ko yaro a cikin mana kawai zai karya amma in ka haɗa ashirin guri ɗaya ka ɗaure ba za ka karye ba to haka da yin shi in kana tare da jama'a ka kuna tare a haɗe to wulakanci ba zai sami komai zai ba suraka al'umma tana da muhimmanci ta karga su dole ka ga darajar mutane kuma wannan zamani namu da ake zuwa ake kangarar da jama'a mutum ya zo wai in yana da ɗansa ya ɓaci in za a yi magana ce da 'yan wasa ba ruwan ku wai ɗansa ne kuskure a shari'ar musulunci akila suke kula da ita cewa mutum da dangin uba duk abin da ya yi su suka yi in yi kisan kai su za a matsa su za a haɗu su biya biya in yi wata ɓanna su za a ɗora wa su za su biya shari'a ba za ta taɓa cewa ba ruwa na ubanta a yamin bata da shi ba ruwan shari'a da wannan kai za ta kama dole su biya to da suna da muhimmanci mutukar gaske zaman bahaushe ne da yake nema kuma zaman magudanci magudanci shi ta yawa ya gare ba ruwansa da yan uwansa yake ganin ba shi da komai kowa da shi da matarsa ta zuga shi da ce gurin an matsa wa yaron nan ana masa ido kowa ya su wani mu ba ruwan mu da wasu sa'idanawa haka za ga yana ta faɗa sai sa'idanawa sai wani yana nan ba ba ba babban ka wanda ba ta ide ya sa maka ido ka ana zuga shi idan ka tafiya na kallon kannan ubansa ko yan ubansa a keke su ne gatan duk abin da ya ɗauko na laifi a shari'a su za su ɗauki mun za su ce shi za su kwace shi wannan kuma sannan wani abu ya same shi za su guji ni in shi aka yi wasu shari'a ta yadda su bi haƙƙi su ne da maganar dacewa su ne maganar bin diddigi sai an fidda haƙƙin su sadakar suna tashira tana da matuƙar muhimmanci tana da miki sai dai ko abu guda ɗaya musulunci ba su kakka ba ta kima ke da Allah da manzan Allah ta zama da musulunci shi ne kawai assalamu alaikum
to akwai tambaya ta ƙarshe ta rubutu sai kuma mutum zai ta da hannu amma a ƙarƙashin wannan da Allah ina neman izinin malam tuna fidda mu cewa wannan kalmar ta dangi in haka take kuma hakan ta kuma da ya malam faɗa wallahi kalubalen mu a yanzu kalubalen mu a yanzu kuma kai mu mun kuma kunyata wallahi da addini me nake nufi shine bawo Allah zai faɗi ya mutu yana da dangi dama da hagu amma ƴaƴansa su gida bai ta dan zatin Allah haka ne ko ba haka to ku je ku ta fassara makamanci irin wannan cewa ya za a yi mu gyara saboda amfanin jin ilimi ko amfanin jin hukunci a san matakin da za a ɗauka kada a sake faɗa wurin sa madadi kawai na bamu kamar ililayi har ga wata wani tambaya ta ƙarshe a rubuci shine an yi bayani yadda sahabbai suka yi mubaya da yadda annabi alaihi salatu wasallam yake mubaya su shi ma wannan tambayar ke cewa to a halin yanzu tun da koyi ake so kamar yadda malam ya faɗi da yaya ya kamata mutane ɗaliban ilimi ko kuma muridai su yi wa malamin su mubaya ya ya kamata su sannan akwai kofa akwai dama mutum ya nemi matarsa ce musu baya a cikin irin wannan da kasadin a gudu tare a tsira tare shi ne tambayar jiri tana da faɗi mai na ajiye ta a ƙarshen da na sun za a zogen sharhi kuma za a taimake mu domin yanzu ne mu muke rayu su sun tafi sun shige fatan mu dai Allah ya tafa mana albarkacin su amma a yanzu kowa yayi wani ɗan kokari su tsanci kansu gurgurdan iko tun muna gane juna mana mana afuwa
salamu alaikum a ita mabara a gaskiya dangane da almajirai da malamai a an sani suna yi akwai maulidai su malaman sufaye su ne suke wannan su da wanda ya shiga harkar su sun masa mabaya sai ya yi in ya gama za ta ce kuman ɗauka bi ma a hada alaihi ba a fasa yi fi da kujerar kujerar amma kuman na kan fa inna ma yantasar ala nafsi in kake za ka yi shi za ka dinga yin kaza kullum to fa sai ka mutu ake sai ya ɗau wannan alƙawari to wannan duk abin da ka ɗau alƙawari a kansa ya shiga ciki ya shiga na ma amara Allah da yake an yi sa ke ka sadar da abin da Allah ce alƙawari ce ka shi to wannan su a kanka suke tafiya wanda baya wannan in yana da almajirai to in sun yarda tsakaninsu da Allah za su bi shi ba almin da hana shi ke ba almin da hana su bi shi babu wata taba ba haka sak za ki ga to haka ake yi amma fa in mutum ya dau wannan in ya tafi zai wani abu na sabani to zai ga kwarai kuma domin na ga wannan akwai wani sunan da zai da shi ribin kakanmu ya samu kuɗi ya tafi Legas kasuwanci su kuɗi suka kare sai kuɗin mota ta dawo su je gaishe su a gafar samana na yi tafiya na je kuɗi sun kare ko su ai ba ku zo ka gaya min ba shi sa ka ta sami har ka kuma da ya sake samun kuɗi sai ya rufe kuɗi sai ta fi sakwato to nan da ya je sakwata ma kuɗin mota bai samu sai sadaka a kada da shi kan sai zo ya ce mata ga abin da ya same ni sai ina gaya maka in kana so ka fita ke wannan haka da ka same ka babu da za ka zo ka ta hannun ka ka tsora ka tsora na wata ce ka janye wa baya a jikin mutu Allah zai baka da abin da ke baka amma tun da kamun kake da gaske ne dole ce ka yi amma kana saba wa Allah zai na maka in ku ba ka son ka ka zo ka warware in ka warware duk inda za ka ka ji ba abin da ya same ka ba ce ta zo ka ga da ta ake mubaya kan al'adfa kar mutum ya je ya sa matar sai masa mubaya yana da wani abu a ransa in yazo ya dinga gasa ta in magana ce baki mubaya a ba to wannan mubaya a babu ita eh saboda Allah ake yin abu wannan wa ita ta aure ai ba sai ta maka mubaya a ba tunda abun yace akhazna minkum misakan galiza tunda sai da ta aure ka shine ta karbo alƙawari mai karfi ta yadda ba za ta shigo maka da wani ɗa cikin zuri'arka ba kana nan baka kana kyautata masa baka kyautata mata to ai ta isa sau da ka ita amince mata akan wannan tunda Allah ya ambaci ɗaurin aure mai sabon gari wannan shi na ji shi kenan ne ko na manta wani abu a ciki ya wato shi ne sai wani bangare kuma dai annabi sai ce man mata walaysa alaihi bai'a ko wanda duk ya mutu ba shi da mubaya mata mitatar jahiliya ya mutu jahiliya sai sa waɗansu ke samun wayan sama da man nasu su yi musu amma akan akwai magana ta fito fili idan kuka samu shugaba wanda yake tafi da al'amuran ku to za ku bi shi tsakaninku da Allah inda ya saba wa Allah ba za ku yi shi inda yake bin Allah za ku yi shi ba za ku zo ku ce ku saka siyasa tun da ba siyasan mu ba komai yi bai daidai ba sai mun bata ta to bakwai daidai ba in dai ya zama wali al'amuri shine akai to sai kun bi shi ko ba za ku yi masa almandahana ba duk aikin da ya baka ya dora ka mutane to ba za ka ci amana ba ko kana da wata jam'iyya ba za ka dinga ɗiban sirrin gwamnatin kana mika iyayen gidanka ba wannan haramun ne a musulunci musulmi wannan wanda duk kake cikin ƙarƙashin gwamnatinsa dole kai masa biyayya mutuƙar bai saba Allah ba in ka saba wannan to jahiliya kanka kake amma ba musulunci wannan shine abin da zai baya akan waccan baya a shi za mu iya lura da shi a yanzu wannan ake kulawa shi yake bare da muka je maka ai mu duk sai da muka yi mu bayar sarkin maka ya rasu a cikin harami na maka aka zo sallar juma'a liman ya ce to an naɗa sabon sarki salmanu sallama hulla ina karɓa masa mabaya a gurin kowa muka ce duk mun yi alasam ewa da bi kitabin lahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam saboda kan mun fita daga waccan kenan cewa mun mutu ba mu da bai'a ka gani to su ne ake haka Allah ya ba mu kawai wannan ya rasu muka gani aka zo aka naɗa wani aka ce ana son a karɓi mu bai'a ce mun karɓa mun bi shi ya ba Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma duk wanda ya hau zai tafi to za ka bi shi ba za ka yi masa almandana ba za ka cuce shi ba za ka lalata masa al'amura ba za ka yi haƙuri da shi ba a yin tawaye sai dai ya nusarwa amma yin tawaye ga wanda yake da mulki haɗari ne a musulunci kuma a duniyance an kalle shi ba abu mai haɗarinsa saboda nizami in yana tafiya yana tafiya zuwa ka wargaza wannan nizamin ba za ka iya sake dawo da irin sama ko protocol na tuka mota ko na gwamnati da direban mota da inda za a tafi in gwamna ya fito ko shugaban kasa adabul hadarati nasu da motar waye take bin ta shugaban kasa sai tawa sai tawa sai tawa shi kadai wannan zaune gari na gefe bai san me yake ba amma wannan kowa ya san ran kansa in mota ɗaya aka shiga doguwa in za a za a shiga kowa an san position ɗinsa wane ne zai shiga sannan wane sannan wane sannan wane to nizami ne nan da ka zo ka wargaza shi to kuma ka dai za ka sake mai da irinsa in ban da hukuma ba wanda za a waye gari zai wani an je an ba shi training an ba sa horaswa kawai likita ne amma ba na mutum ba na abun hawa mota yanzu na zai mata tiyata da ya ji karata sai ce kaza ne zai gaya maka guri kaza da guri kaza likita ne wani kuma aikinsa koyon tuki za a koya masa duk wanda yake so ya koyi tuki je ka wurinsa shi zai bi ka ya jarraba ya sa hannu ya ce ka iya shi ke hukuma shi ne muhimmancin ta abincin da za ka ci sai ta duba akwai ƙwararru da sun kalle shi za su ce akwai albus kayan da za ka saka motar nan za a shigo maka da ita ma'aikatar ciniki dole ne a cikinsu akwai ƙwararru na sanin metal ƙarfi blok inji wani iri ne ainihin firam ɗin da motar take ɗauke a kansa wani iri ne sai sun fitar amma an suka bar aikin su ke sa ta shigo da mutane matattun abubuwa sauraka na zami babban abu ne ba a son yin tawaye saboda hadarinsa yanzu zan ba ku misali guda biyu ku kalli iraki tunda amurka ta zo ta wargaza tsarin da ake ciki brema ce ya rushe sojoji da intelligent da kowa yanzu duk an zo an sake kafa ma haƙorin zoma ba shi da amfani ƙasar ta wargaje ta rikici saboda nizamin da ake kai sun wargaza shi an zo a sake hada shi ba zai haɗu ba ƙasar tana cikin bala'i ta fi kowace ƙasa kudda dabino a duniya amma ta koma baya aƙalla gindin dabino da aka lalata ya kai miliyan arba'in babu shi saboda nizamin da ake kuma ka libiyan da ta dawo yanzu ta zama kawai ta ci barkatai kowa zaɓa inda yake so ya ɗauko makami ita a ɗan uwansa sauran ƙasashe kuma na duniya kowace ƙasa ta goyi da bayan wani ta shigo ƙasar ta jefa mamaye wanda zai hana ta saboda mai saboda nizamin da ake ke an wargaza shi ba za a iya mai da shi yanzu Allah ne ya ran da libi za ta dawo daidai to shi yasa musulunci ya hana irin wannan kai hakuri kai gyara ka nusar ta hanyar da nusarwa za ta yi amfani amma yin tawaye da fita yana da hadari ba kankani ba wannan kawai shi zan iya hada shi da waccan Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam lafiya a waye daga hannun bismillah
kan Allah tambaya ce guda biyu na farko dai shine abin da ya fara wannan sulhu da biya na bangaren sayyidina ali da kuma na bangaren sayyidina umar da yadda kuma a wani guraren almajiri ake kallon abin baibai na daidai umarni aka wa sayyidina ali na bangaren goge wannan suna na annabi sallallahu alaihi sallama kuma ba a goge ba matsala ta biyu ta sayyidina umar da aka yi kiransa aka ce tafi zuwa maka sannan ya kawo wannan hanzari na sayyidina usman da ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa da sahabbai da annabi sallallahu alaihi sallama kafin wannan ana samun wasu abubuwa waɗanda ake amfani da wannan gaɓoɓi wajen nusa da ɗalibai kan wasu abubuwa na daban karakallah shi ne muke nema a gurin malam da ya warware irin wannan ɗin da kuma makamanciyarta tambaya ta biyu shi ne tabaruki da asar na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda tabbata yanzu a abin da malam ya faɗa na cewar annabi sallam idan ya kaki baya zuwa ƙasa da ruwan alularsa da makamancin irin wannan to aka raka Allah waɗannan sahabbai ga baki ɗaya ba umarnin shi ba sallam ya ba su cewar su aikata hakan ba kuma gaba ɗaya suka yi ya tabbatar da su akan haka to shin wannan kofa ta rufe ne ko ko har yanzu an samu wani abu na asar na nasu salama ana iya yin wani abu da shi a buɗe yake wannan karakallah na sakar alkhairi
assalamu alaikum